الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 18 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma daya ga watan uku shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am bismillah
wanda yake cewa an rajul sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kan nabi sannaha an tanki sulmar azumi fadlin warki ta wala rajul fadlin mar'a kuma hadisin da yake kasashe da dan abbas da na ashabu suna sai suka sha bamban dangane da hannun wannan da yake sama wai dangane da hannun da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kada namiji ya yi wanka da sauran mace ko kuma mace ta yi wanka da sauran namiji amma kuma maganar wankan da ake wanka na ibada sai ce wani ya fitar rifa jami'a sai dai su kamfaci ruwan wato baki daya ma'ana ya zama tusi tare amma misali a ce mace ta yi wankan janaba ta raga a ce namiji ya zo ya yi da sauran ruwan ko shi ya yi sannan ita ta zo ta yi to wannan hani ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daɗin fa'ida kasancewar al'ibaham a cikin sanadin wannan hadisi na cewa wa ar-rajuli sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadha la yadurru li anna sahabata kullahum udul domin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne to sai aka samu hadisi sahihi wanda yake cikin wannan asunanul arba wanda yake wanda wanda ma yana cikin wannan isun asunanul arba wanda yake cewa ibtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi jafna فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب ko kuma la ya jino wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wanka a cikin wani babu sai ta raga sauran ruwa manzon Allah sai ya zo domin ya yi wanka da wannan ruwa a wata riwaya li tasila auli ya tawabba kamar yadda aka samu kokonto sai ta ce ya rasulullah ai na kasance ina da janaba lokacin da na yi amfani da shi sai mazan Allah ya ce ai ruwa baya zaman tuwa janaba ma'ana ruwa ne tsarkakekke na halatta wani ya amfani da shi sannan kuma ga hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahihu Muslim wanda yake cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaghtasilu bi fadli maimunata radiyallahu anha wato mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana wanka da sauran maimuna Allah ya kara mata yadda to don haka malamai da suka kalli wannan hadisai guda biyu da wancan hadisi wanda yake hani sai suka hada tsakaninsu suka ce wancan hani ba hani bane ba na haramci hani ne wanda yake na tsarkakewa in har akwai wani ruwa to ya shi ya dace ka ɗau sabon ruwa ka yi amfani da shi maimakon ka yi da sauran wanda mace ta raga ko kuma mace ta yi da sauran wanda namiji ya raga amma tare da kuma halacci da ingancin kenan mutum yakan iya yi da sauran mace ko mace ta yi da sauran namiji amma abin da aka fi so in har akwai ruwa kenan mutum ya ɗauko kamar yadda wannan ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na wanka da sauran maimuna Allah ya kara mata yadda na'am wai wata kalima wadda a hausa ake cewa wai bakonka allanka wannan kalima kalima ce wadda take mummuna wadda baya dacewa a ci gaba da yin amfani da ita saboda shi in aka ce allah abinda ake nihi allahu bi ma'ana al-ma'bud abun bauta duk da cewa abinda hausawa suke nihi da wannan kalima da suka ce bakonka allanka ma'ana baƙonka ya cancanta ka girmama shi irin yadda kake girmama ubangijinka illa kasancewar yadda ake girmama ubangiji subhanahu wata'ala ya sha bamban da yadda za a girmama dukkan wani bawa ba za ka daidaita girmama wani da Allah ko ka fifita girmama wani akan Allah subhanahu wata'ala an gane ku ba ta dacewa ita wannan kalma na'am wato ya kamata a kamar tsarin makarantunmu na boko na nan gida sai mutum yake da yara yana so kura musu sallah haka wa aka zo kan la'asar dan su kuma zai dage ne sun yi sahi ko ko bari zai je an taso su zai yi wanne ne kashi inda dai ba a fito su a lokacin
wai kasancewar irin makarantun boko tsari a nan ba a fito da yara in lokacin sallah ya yi su yi misali lokacin la'asar shin abin da ya dace yara su yi kafin su tafi ko kuma sai in sun dawo su yi kafin su tafi dai so da yawa akan samu lokacin la'asar bai shiga ba a yanayin mu na nan saboda ana shiga karfe uku karfe uku ku lokaci bai yi ba ko karfe uku da rabi ake shiga misali akwai lokacin da uku da rabi lokacin da asar bai yi ba ita ku sallah ba a binnanta don haka abin da ya dace sai ka karantar da su in sun je in lokacin sallah ya yi su nemi izini su fita su je su yi sallah sannan su koma na san dai ba za a hana ba a ba su izinin su je su yi sallah abin da ya dace su waɗanda yake duk mutumin da ya kasance yana jagorancin irin waɗannan makarantu a matsayinka na darakta ko a matsayinka na wanda yake mushen mai faɗa a ji kina ya kamata in lokacin sallah ya yi a fito da yara su je su in an ce a ai babu ka'ida a ƙasa to mu kuma a matsayin musulmi ne muke kenan addinin mu shi yake gaba da wannan abu don haka abu ne wanda yake ya dace a tabbatar da shi lokacin sallah a fito da yara su je su yi sallah in sun yi sallah sannan in ya so a yi ta yi na'am
masallacin da ba na hukumu ba ka ziyarci masallacin haka da ka zo sai ka yi mutane a ciki kana tunanin a yi sallah sai kai sallar ka ka kare kenan sai ga kana iya sai ka kare sallar wai misali ka yi sallah kai kadai sai ka ga za a yi jami'i shin za ka iya sakewa kwarai da gaske don mutumin da ya yi sallah shi kadai lokacin da ya ga za a yi jami'i yakan iya sakewa yakan iya sakewa in ma kuma ka riga ka yi wata jami'in ka a can idan ka ga za a yi sallah in ma ka fita ka bar musu masallacin ko kuma ka bi su a matsayin nafila na'am albarkacin mi wai tawassuli da albarkar wani Allah ya bamu albarkacin wani wannan bai ya dacewa an gane ko ba karantarwar magabata ba ce don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba samun su ba sun yi tawassuli da irin wannan iya abin da yake tawassuli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ana yin shi ta hanyoyi ne guda hudu amma misali yanzu alkur'ani alkur'ani sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala za ka iya cewa allah ka bani albarkacin alkur'ani an gane ko saboda ya Allah ka bani albarkarka haka ne idan ka ce ya Allah ka ba mu albarkacin alkur'ani saboda alkur'ani sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am
karanta da yara kanana sallah da yara kama anniyatu al-ardu za su kudura a ransu wajen niyyar sallah ko ko wani irin tsari
wai misali yara ne kake karantar da su hukunce-hukuncen addini misali sallah tare da cewa abu ne sananne niyya mahallinta shine zuciya yin lafazi da ita baya halatta domin saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a takaice ma'ana yin lafazi da niyya bid'a ne to wai ka iya lakanta musu yadda niyya take domin su kudirce ta a zuciya sai in ce to in an kawo kwanan abinci sai ka lakanta musu cewa in za ku ci abinci ga irin niyyar da za ku saka a cikin zuciyarku in za ku fita daga cikin gida ga irin niyyar da za ku kudurta a zuciyarku idan za ku kwanta ga irin niyyar da za ku kudurta don haka babu wani lafazi da za ka karantar da su niyya mahal abu ne wanda yake cikin zuciya yanzu misali aka gama karatu lokacin da ka tashi juya za ka yi inda mai tambaya zai tambaye ka ina kake nihin tafiya gida za ka ce masa kaga babu a buƙatar cewa nawaitu zahaba ilal bait nayi niyyar tafiya gida to haka balantana ubangijin da ke da sanin abin da ke koye da wanda yake bayyane ya san abin da yake cikin zuciyarka abin da ma nan gaba tunaninsa zai zo cikin zuciyarka ya san da shi don haka ba maganar alakanta ma mutum cewa ga yadda za ka kudurta a zuciyarka niyya niyya sunanta duk lokacin da ka yi nihin abu shi kenan niyya ta kare darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen babi na 46 a cikin kitabul hajj kai tsaye insha allahu ta'ala za mu tashi farkon babi na 47 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري وابن شهاب عن سعيد بن المسيب هو المخزومي عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرب الكعبة ذو السويكتين من الحبشة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل وابن سعد الفهمي المصري عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب عن أروى وابن الزبير عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرد رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرد الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصومه ومن شاء أن يتركه فليترك قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم وابن طهمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة وابن دئامة السدوسي البصري عن عبد الله بن أبي أتبة عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليهجن البيت وليؤتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج تابعه أبان هو ابن يزيد العطار وإمران أن- وإمران عن قتادة وقال عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يهج البيت والأول أكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala sha'ala Allahu al-ka'batal baital harama ya man lin-nas Ubangiji ta'ala ya maida Ka'aba wadda ita Ka'aba daki ne wanda yake ma'abucin alfurma Ubangiji ta'ala ya maida ta kiyamar linnasi wato tabbata ne da daidaita dangane da lamarin jama'a lamari na addini da lamari wanda yake na rayuwa kalima ta ja'ala a duk lokacin da ta yi ta'addi ila mafulai ta kunu bi ma'ana sayyara duk lokacin da lafazin ja'ala ya ƙetara zuwa neman maf'ul guda biyu to ma'anar da take ɗauka shine sayyara al-maf'ulul awwal anan shine al-ka'aba albaita da al-harama wannan duka sifa ne na al-ka'aba an gane ko almaf'ulu sani kenan shine kiyama ma'ana ubangiji ta'ala ya mai da ka'aba idan aka ce ka'aba a yare na larauci shine suka ce kullu bina'in murabba dukkan wani ɗaki ko kuma dukkan wani gini wanda yake mai sukurwa hudu wanda bature yake cewa cube kenan shine ake kira da ka'aba duk ginin da za a yi kenan yin wanda yake da sukurwa hudu to akan iya ce masa ka'aba a larabci don haka ɗakinka idan yana da sukurwa hudu kana iya cewa da kaltu ka'abati na shiga ka'abata me ake nihi da ka'aba a larabci kenan ɗaki mai sukurwa hudu don haka kenan kabo ba a iya ce masa ka'aba me yasa saboda ana yin shi ne ran haka shine anan ubangiji ta'ala ya ce ja'ala Allahul ka'aba ubangiji ta'ala ya mai da ka'aba ka'aba wace sai ce albaitul harama wanda daki ne ma'abucin alhurma wannan alhurma ta wannan daki ubangiji subhanahu wata'ala shine ya bata tun a ranar da ya halicci sammai da kasai kamar yadda hadisi yake hadisi ne ingantacce wanda ya gabata a wannan littafi tun a ranar da Ubangiji ta'ala ya halicci sammai da kasai Ubangiji ta'ala ya ba wannan ɗaki alhurma shi ne sai ce kiyamar linnas kenan dan daidaita lamarin jama'a kenan in ma abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi rayuwa dangane da abin da ya shafi addini ka'aba wuri ne na musamman wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana ibada shine aje a yi hajji ko a yi umra wanda amfanin wannan ibada shine dacewa da gidan aljanna a ranar kiyama an gane ko wanda kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wannan ibada wanda lokaci zuwa lokaci duk wanda ya tafi to kuma yana begen komawa wanda kasancewar mutum zai samu tsarkaka dangane da dangane da dukkan wani dattin zunubi kuma mutum zai samu ƙarin kusaci ga ubangijinsa subhanahu wata'ala dangane da abin da ya shahi harka ta rayuwa kasancewar wuri ne wanda yake amintacci wanda kasancewar koda kayi kisan kai to a wannan lokaci wanda ta yi kisa bayan da za a yi mutum ya shafan sa a irin wannan lokaci domin kasancewar wuri ne amintacce wanda ba a bujurowa ko a jahiliya mai neman shan fansa in dai mutum ya riga ya shiga cikin harami to ya amintu wanda ba a taba mutum ba a tsangwamar shi kamar yadda kar mu manta bayani ya gaba aya ta gabata babi ya gabata karkashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikihu min azabin alim to shine anan yake cewa kiyaman linnas kenan Allah ya mai da wannan daki ma'ana daidaita ne dangane da lamurra waɗanda suke na jama'a in ma abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi rayuwa sai ce wa shaharar harama hakanan watanni waɗanda suke masu alhurma watanni masu alhurma ubangiji subhanahu wata'ala su ma ya maida su kenan domin tabbatar da lamurra na jama'a domin watanni ne waɗanda suke da kima suke da martaba wanda ba a yaki a cikinsu ko da kasancewar mutumin da ya maka laifi kake nihin ka shafan sato a wannan wata dole za ka fita daga cikin sha'aninsa sai yake cewa wal hadaya wal qala'id hakanan da hadaya lafazin alhadi da alqala'id dukkan su kamar kusan ma'anar su daya saboda ita hadayar ita ce in aka ce hadaya kenan ma yuhuda ila albayt ko kuma mu ce ma yuhuda ila alka'aba ta'ziman laha ko kuma ta'ziman lillahi azza wajalla abin da ake badawa na kyauta zuwa ka'aba domin girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala shine abin da ake kira da hadaya lafazin alqala'id jam'i ne na kilada an gane ko ma'ana kasancewar ita hadaya domin ana mata rataya menene rataya shine in ma a daura mata wata kaba wata igiya a wuya ko a ɗaura mata takalmi ko kuma a ɗan tsaga tuzan ya zaman tujini ya ɗan tsiyaya to wannan kasancewar ko a jahiliya duk wani ɗan ta'adda da duk wani azzalimi idan aka ga mutum akan raƙuminsa da irin wannan alama to ya amuntu ko ɗan fashi ya haɗu da shi baya taɓa shi to shine yace wal hadaya wal qala'id hakanan hadaya ubangiji subhanahu wata'ala ya maida ta ma'ana daidaita ne ko kuma kace tabbata ne dangane da lamurran jama'a gaye ibada ce ta musamman wadda zaka kusanci ubangiji subhanahu wata'ala da ita kuma sannan kasancewar ga aminci a karan kanka game da dukkan wani azzalimi sai yace zalika wannan lamari da ubangiji subhanahu wata'ala ya jaddada ma bayansa li ta'lamu dan ku yi sanin annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi lalle ubangiji subhanahu wata'ala na da sanin abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasai wa annallaha bi kulli shay'in alim lalle ubangiji ta'ala game da dukkan komai masani ne ba abin da yake boyuwa gare shi wannan aya malam ya shigo da ita domin nuna mana cewa ita ka'aba wata rahama ce ta musamman ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wato game da bayansa don haka kenan wuri ne wanda yake amintacce kamar yadda ubangiji ta'ala ya maida mana wuri ne wanda yake na samun ganima ta addini da ganima wadda take ta rayuwa abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yukharribul ka'bata dhusuwaikatayn min al-habasha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wani mai yan kwabri daga cikin mutanen habasha manzon Allah ya ce shine zai rushe ka'aba ma'ana lokaci na zuwa nan gaba wanda zai rushe ka'aba manzon Allah ya ce wani mutumin habasha ne mai dan kwabri wanda za mu iske babi na musamman nan gaba wanda ke bayani dangane da rubuza ka'aba kenan anan wannan hadisi menene alakar shi da baban kasancewar ita dai ka'aba Allah ya maida ta daki ne wanda yake ma'abucin alhurma domin daidaita lamarin bayansa wanda su samu amfani na addini da amfani wanda yake na rayuwa kenan wannan amfani na addini da na rayuwa ba zai gushe ba matukar ka'aba tana tabbaci kenan sai an kai lokacin da wannan din ta'adda wato zai ruguza ka'aba shine a nan kenan malam ya shigo da wannan hadisi wanda manzon Allah yake cewa wani ma'abucin dan kwabri manzon Allah ya ce shine zai rushe ka'aba lafazin as-suwaikatai wato lafazi ne wanda yake musanna idan aka ce suwaika wannan tasgir ne wanda yake na saq in aka ce saq kenan kwabri suwaika kenan dan kwabri zusuwai kataini kenan ma'abucin yan kwabri kwabrinsa kwabri ne wanda yake siri-siri wanda kar za mu iske hadisi wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa kwabrin nasa kuma sun tankware ma'ana sun sun nisanci da juna yanda ka san kamar baka haka yake wanda za mu iske da sifar shi maza Allah ya ce shine zai ruguza Ka'aba kenan don haka matukar Ka'aba tana nan to akwai aminci ga jama'a kenan za su ci riba dangane da addinin su kuma za su ci gaba da cin riba dangane da lamarinsu wanda yake na rayuwa aisha allah ya kara mata yadda a hadisi na biyu a baban take cewa kanu ya sumo na ashura a kabla an yi da ramadan wato jama'a ta muminai sun kasance suna azumtar wato ranar ashura ashura shine ranar goma ga watan almuharram kafin a farlanta azumi wanda yake na ramadan wa kana yawman tustaru fihi alkaaba wannan yinin ashura kwa yini ne wanda ake wato ma ka'aba riga a wannan yini ne ake tufatar da ita an gane ko a wancan tun a jahiliya a ranar ashura ake sanya ma ka'aba riga to illa kasancewar da tafiya ta yi tafiya an canza zamanin sai aka maida shi a ranar goma ga wata na zulhijja a ran nan wato ake sanya ma ka'aba riga wanda ko yau haka ne ranar goma ga wata zaka ga an sama ka'aba rigar ta sabuwa wadda aka dinka wanda tun a jahiliya suna sa mata riga kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da sanya wannan riga da dukkan ado da ake mata shine anan Aisha ta ce wa kana yawman tustaru fihi fihi Ka'aba yinin Ashura ya kasance yini ne wanda ake sanya ma Ka'aba riga falamma faradallahu ramadana lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta ma mu'minai azumi na Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce man sha'a an yasumahu falyasumhu duk wanda ya ga dama da zai azumci ranar ashura manzan Allah ya ce ya azumce ta wa man sha'a an ya turkahu fal ya turku duk wanda ya ga dama da zai bari manzan Allah ya ce ya bari duk daya an gane ko farlancin shine aka dauke lalle a farko kafin Allah ya farlanta azumi na Ramadan azumin ashura farilla ne to da Allah ya farlanta azumi wanda yake na Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sanarwa sai ya ce wa man sha'a an yasumahu falyasumhu duk wanda ya so da zai azumci ranar Ashura manzon Allah ya ce ya azumta wanda ya ga dama kuma ya bari kenan ba tilas bane ba a shahid dai anan malam ya shigo da wannan hadisi saboda wannan gaba wa kana yawman tustaru fihi al-kaaba wato wannan yini yini ne wanda ake sanya ma ka'aba riga kina wannan na nuna cewa ba ma a musulunci ba a jahiliya ma maguzawa na girmama ka'aba sun san cewa ɗaki ne wanda yake ma'abucin alfurma kamar yadda wannan aya ne Allah ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata al-baytal harama qiyaman lin-nas ubangiji ta'ala ya maida ka'aba ɗaki ne wanda yake ma wanda ɗaki ne ma'abucin alfurma Allah ya maida take nan daidaita ne ga lamarin jama'a kenan su samu wannan amfani na rayuwa da amfani wanda yake na addini to a jahiliya ma sun ba ka'aba alhurma domin riga suke ɗinka mata wadda take mai tsada a ranar kenan ashura shine ranar goma ga watan almuharram a ranar suke sanya mata rigar tare da cewa daga baya kenan an maida a ranar goma ga watan zulhijja a ranar ake tufatar da ita hadisi na uku hadisin abu sa'id Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa la yuhajjanna albayt wa la yu'tamaranna ba'da khuruji ajuj wa ma'juj manzon Allah ya ce lalle ne za a ringa hajittar wato ɗakin wannan ɗakin Allah kenan za a ringa zuwa aje a yi hajji kuma aje a yi umra manzon Allah ya ce bayan bullar wato ya ajuj wa ma'juj wanda su ya ajuj wa ma'ajuj babbar alama ce daga cikin manyan alamomi guda tara na tashin alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su gaba ɗaya a cikin hadisi guda wanda in suka fara bulla to za su ringa biyar baya tamkar ka tsinke tsakiya idan ka rike zaren ɗaya bayan ɗaya kowanne zai ringa biyu ba to haka waɗannan manyan alamu waɗanda suke na tashin alkiyama da zaran sun fara bayyana to haka za su bibi juna to nan manzon Allah sai yake nuna mana za a je a ringa haji a je a yi umra bayan bullar ya juje wa majuj kenan ka'aba a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na nuna mana cewa sai ta dangana da gab da alkiyama an gane ko kenan rushe tan abu ne wanda yake da lokaci kenan lokacin kuma gab da alkiyama ne shine anan yace la yuhajjannal baitu manzon Allah ya ce za a ringa hajittar wato ɗakin ka'aba wala yi utamaranna kuma za a ringa zuwa a yi umra manzon Allah ya ce ba da kuruji a juje wa ma'ajuja bayan bullar wato ya ajuje wa ma'ajuji sai yake cewa ta ba'ahu aban wa imran wato aban ibn yazid al-abbar da shi da imran wato sun ma hajjaj ibn hajjaj alhajjaji ibn hajjaji sun masa mutaba'a akan riwayar wannan hadisi daga katada wa qala abdurrahman abdurrahman ibn mahdi shi kuma daga shu'ba iya abin da ya rawaito hadisin da wannan sanadi sai yake cewa la taqumu sa'atu kiyama ba za ta tabbata ba hatta la yuhajjal baitu sai an kai ba'a wato haji sai an kai ba'a hajintar ɗakin ka'aba kenan kiyama za ta tabbata to don haka kamar waɗannan shine sai malam ya ce wala awwalu akthar wancan lafazi na farko shine mafi yawa ma'ana mafi yawan marwaita abinda suka rawaito kenan za a je a yi hajji a yi umra bayan bullar ya juje wa majuj an gane ko ya fi kenan wannan lafazi yasa domin kamar akwai cin karo da juna tsakanin wancan lafazi da wannan shi wancan ya ce lalle za a ringa yin hajji za a ringa yin umra bayan bullar ya ajuji wa ma'ajuji wannan ku sai yake cewa kiyama ba za ta tabbata ba har sai an kai cewa ba a hajji don haka kenan a nan kasancewar bacin karo da juna kamar yadda malamai suka hada tsakanin hadisan kasancewar bayyana zunta game da yin hajjin mutane bayan bullar ya ajuji wa ma'ajuji cewa su yin hajji gab da alkiyama kenan kasancewar su bullar ya ajuji wa ma'ajuji alama ce daga cikin alamomi na alkiyama an gane ko kenan mutane suna yin hajji ko da bayan bullar to amma baya nuna cewa kuma baya nuna cewa ba za a yi hajji ba gab da alkiyama domin kasancewar ita kanta fullar su gab da alkiyama ne kenan bayan kasancewar ya ajuja wa ma'ajuja sun bayyana kenan mumine za su ci gaba da yin hajji har a kai lokacin da kenan gab da alkiyama lokacin da shi wannan zai zo ya rushe ka'aba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa illa kasancewar kenan wannan hadisi iya alakar shi da baban kasancewar ka'aba tana da lokacin da za a rubuza ta kenan lokacin da za a rubuza ka'aba lokaci ne wanda yake gab da alkiyama kenan har yau jama'a suna cikin aminci matukar kenan jama'a ba za su gushe ba a cikin aminci matukar ka'aba tana tabbaci an gane ko yakan iya yiwuwa bayan ya ajuja wa ma'ajuja an ci gaba da yin haji an ci gaba da yin umra to amma an rushe ka'aba amma gurbin ta yana nan kenan gurbin ce na nan wannan ba zai hana ba cewa a je a yi hajji har a kai lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai batar da gurbin ya zamanto a ban kasa ba wanda ya rage sai lalatacce daman kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kiyama ba za ta tabbata ba sai akan lalatattun jama'a sai ya kai babu mai fadar wannan babu mai kama sunan Allah a doron kasa sannan kiyama za ta tabbata shine sai yake cewa sami a katadatu abdullahi katada ya ji wannan hadisi daga abdullahi an gane ko shine abdullahi kenan ibnu abi utuba sai yace wa abdullahi aba sa'id shi kuma abdullahi ya ji wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri wannan daɗin fa'ida ba don komai ba domin kure tadlisi cewa shi katada ya ji hadisin da kansa kenan an gane ko domin yana daga cikin marwaita waɗanda suke mudallisun a wannan riwaya kuma ya ce an qatada sai ya ce an abdullahi ibn abi utuba sai yake cewa an abi sa'idin al-khudri anan sai ya ce sami a qatadatu abdullahi wa abdullahi aba sa'id babu kiswatil kaaba قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأهدب عن أبي وائل أنه قال جئت إلى شيبة قال وحدثنا كبيسة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل أنه قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما wato abu wa'il ke cewa jalastu ma a shaibata alal kursi fil ka'aba yake cewa na zauna tare da shaiba wato shine ibnu usman ibnu dalha wato a cikin ka'aba wanda kasancewar wannan hadisi yana da kissa shi abu wa'il wani mutum takanas ya damka masa wasu kudade ya kai su matsayin hadaya ne zuwa ka'aba to shi kuma wannan usman wannan shaiba ibn usman kasancewar ya gaji kula da tsaron ka'aba daga mahaifinsa shi kuma daga kakansa har zuwa kakan kakan shi wanda ya gina ka'aba wato wanda ya gina makka wato shine kusai ibn kilab to kasancewar kabilar su ita ce take da kula dangane da gadin ka'aba su suke kula da lamarinta to wannan wani mutum sai ya ba shi kuɗi ya ce ya kai ma ya kai wannan kuɗi hadaya ne zuwa ka'aba lokacin da ya tafi shi shaiba yana cikin ka'aba sai ya tafi sai ya iske shi sai suka zauna akan kujera shine yace jalastu ma'a shaibata ala al kursi fil ka'aba yace na zauna a cikin ka'aba akan kujera tare da shaiba faqala sai yake cewa لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه yace tabbas Umar Allah ya kara masa yadda ya zauna wannan mazauni yaya aka yi lokacin da shi ya zauna sai ya ce masa ga wannan kudi wani bawan Allah ya bada hadaya ne zuwa Ka'aba shi sheba sai yake ce masa je ka ka rike wannan kudi a gane ko sai yake cewa laka hadhihi ma'ana wannan kudi kai ne kake da haƙƙi a cikin su je ka rike sai ya ce la ya ce ba ni da haƙƙi a cikin wannan kudade ya ce inda a ce nawa ne ba zan zo maka da su ba sai ce to amma in har haka kake gani shi shi ba sai ce masa da gaji jalasa hazal majalisa umar radiyallahu anhu tabbas umar allah ya kara masa yadda ya zauna wannan mazauni ma'ana wannan kujera da kake zaune umar ya zauna a cikin ka'aba faƙala sai umar yake cewa laƙada hamamtu Allah a da'a fiha safara a wala bai ba'a illa ƙasamtu umar yake cewa wallahi na yi niyya duk wani zinare da duk wata azurfa da duk wasu kuɗaɗe yake cewa na yi nihin ya ce ba zan bar ba daidai da dala ɗaya a cikin ka'aba face sai na raba waɗannan kuɗaɗe tsakanin jama'a ta musulmi umar ya yi niyya akan haka shaiba sai ya ce ma umar inna sahibai ka lam ya fa'ala to ai abin da kake nihin ka yi abokanka ba su yi ba kuma tare da cewa sun fi ka bukatar kuɗi saboda wadatar da daula ta musulunci ta samu a lokacin umar a zamanin abubakar da zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba su samu ba kuma gaye suna da bukatar dukiyar amma ba su yi ba shine ya ce masa inna sahibai ka lam ya fa'ala ai abokanka ba su aikata haka ba a nan za mu lura umar ne fa yi nihin aikata wani abu shi nan sai ce masa to ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da umar ba su da abubakar ba su ba yau inda wani zai zo da wani abu mai sunan ibada ka ce masa abin nan fa da ka zo da shi da sunan ibada manzan Allah fa bai yi ba me zai ce maka cha zai maka dan manzan Allah bai yi ba sai a ce kuma ba a yi ba nan da ya ce masa wannan kuɗi dukiya da kake nihi ka fito da ita ka raba ma jama'a ta musulmi kar ka manta abubakar bai yi ba gabaninsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba qala sai ya ce huma al mir'ani aqtadi bihima yace aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Abubakar su ne madubbaina guda biyu wanda nake koyi da su abinda manzon Allah yayi da abinda Abubakar yayi shine mai kyau a wajena duk abinda suka bari shine mara kyau wannan kenan kasancewar malam ya shigo da wannan hadisi domin nuna mana tabbatar mana da cewa ka'aba ana mata riga me yasa saboda kasancewar ita wannan dukiya wadda ake bada ta hadaya ga ka'aba wanda iya kasancewar wannan dukiya wasu malamai suka ce matsayinta matsayin wakafi ne wanda shi wakafi in aka yi shi baya halatta a sarrafa shi a wata fuska illa a fuskar da aka kayyade misali kake banci wata dukiya misali kake banci wuri kace wannan masallaci ne za a to wannan wuri in banda masallaci ba za a yi komai ba an gane ko duk abin da ka yi shi akan matsayin wakafi ne ka ware dukiya ka tsida ta kaza nake bukata a yi to wannan dukiya baya halatta a sarrafa ta a wata fuska in ba wannan fuska ba tare da cewa akwai hadisi wanda yake sahihi a cikin muslim wanda abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da wannan dukiya manzon Allah ya raba ta ga waɗanda suke mabukata ba don komai ba kasancewar domin jama'a a lokacin nan sababbin musulunta ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa Aisha take cewa zaidina cewa laula anna qaumati hadithu ahadin bi kufrin la anfaqtu kanzal ka'aba fi sabilillah maza Allah yace ba dan mu jama'ar ki wato sababbin rabuwa da kafirci ne maza sababbin musulunta ne maza Allah yace da taskawa da take ta ka'aba maza Allah yace da na sarrafa ta gaba daya a hanya ta ɗaukaka addinin Allah sai yace wala ja'altu baba habil ardi yace kofar ka'aba maza Allah yace da hina sauko ta ta dangane da ƙasa amma ba don komai ba kasancewar domin ko a jahiliya kafirai suna ba da mushirkai suna ba da dukiya zuwa ka'aba wanda a matsayin kyauta ne wanda domin girmama wanda suke mata to don haka irin wannan dukiya ake sarrafa ta dangane da duk abin da ya shahi ɗawainiya ta ka'aba abin da ya rage kuma shine ake sarrafa shi ga hanyoyi waɗanda suke na ɗaukaka addinin Allah duk da cewa malamai sun kayyade abin da ya shahi kayan ado da abin da ya shahi irin hutulu to waɗannan sun ɗauke su a matsayin wakafi ne baya halatta a gusar da su amma duk wata dukiya da za a bada idan aka fudda iya abin da yake na bukata sauran ana iya ba waɗanda suke mabukata don haka wasu malamai suka tafi akan cewa har yau duk wata dukiya da ake badawa hadaya zuwa ka'aba bai ya halatta a sarrafa ta a wata fuska in ba hidimar wato wannan ɗaki ba tare da cewa yana halatta a sarrafa me yasa saboda kasancewar a nan abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sarrafa dukiyar saboda matsala kar ta biyo baya su ringa ganin cewa sun ba da dukiya kuma an ɗauke ta an sa ta ba inda suke nihi ba to don haka abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan illa ku ta kawo a yau don haka ibnu zubair Allah ya kara masa yadda ya fito da duk wata dukiya wadda take ta cikin Ka'aba ya raba ta ga waɗanda suke mabukata kuma kar mu manta ya gabata abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka rushe Ka'aba manzon Allah ya dora gininta akan fandasiyon kin Annabi Ibrahim ba don komai ba shine don kada wata matsala ta biyo baya dangane da mutane waɗanda suke sababbin musulunta su ga cewa an musu ba daidai ba to amma ibn zubair lokacin da ya gina ka'aba shi kuma sai ya maida ta akan wannan ginshikai na annabi ibrahima wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nihin ya gina me yasa saboda waccan illa ta rige ta kau a takaice dai kenan yi ma ka'aba riga abu ne wanda yake tabbatacce kuma rigan nan ana kawatar da ita da dukkan kayan ado da zinare da wani abu to illa kasancewar ita wannan riga in ta riga ta tsufa ma'ana an sake wata kamar abin da ya dace a saida ta ma'ana a ciccira ta a saida ta in ya so kudaden a sarrafa ba waɗanda suke mabukata a gane ko a ba waɗanda suke mabukata domin kasancewar ajiye ta wannan kasancewar kamar wani tozartar da dukiya ne tare da cewa akwai hadisi wanda bai inganta ba kasancewar su da masu kula da ka'aba in an yi sabuwa sai su yi rami sai su binne tsohuwar aisha ta ce musu a'a ta ce wannan abu da kuka yi ayyayi muni mi zai hana ku sai da kudaden ku ba waɗanda suke mabukata illa kasancewar kenan abin da ya dace a sai da tsohuwar kenan sai a sarrafa iya abin da yake wannan kenan kudaden ga waɗanda suke mabukata wanda har yau duk shekara ta Allah sabuwar riga ce ake maka ba wanda kasancewar ana sake ta riga ce wadda take mai tsadar gaske wannan ku girmamawa na komawa ga ubangiji subhanahu wata'ala shine anan umar yake cewa nayi niyyar cewa zinare shikenan abin da yake nihi safra ita ce zinare wala bai ba yake cewa ko wata azurfa yake cewa wallahi na yi nihin cewa ba zan rage daidai da kwaya ɗaya a cikin ka'aba illa kasamtu ya ce face sai na raba ta tsakanin jama'a ta musulmi to amma sai aka nuna masa cewa abubakar bai yi ba umar bai yi ba wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba sai ce su ne abun koyi na don haka kenan a yau ana iya sarrafa wannan dukiya ga inda ya dace a sarrafa ta saboda waccan illa ta kawo babu hadamin ka'aba قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش للكعبة فيقصف بهم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كأني به أسود أفهج يقلعها هجرا هجرا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويكتين من الحبشة wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da rushe ginin ka'aba aisha Allah ikara mata yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yagzu jaishu lil ka'aba wata runduna ta musamman za ta yaki ka'aba ma'ana takanas za su fita domin su je su yaki ka'aba su rubuta ta wanda kasancewar ita ka'aba an yaƙe ta ba su ɗaya ba su bi ba a zamanin da ya wuce illa kasancewar duk wanda ya yi nihin yakar ka'aba ubangiji subhanahu wata'ala sai ya gama da shi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa walan yastahilla hadhal baita illa ahlu ba wanda ke halitta alhurma wannan daki yace sai waɗanda suke da cancanta game da shi ma'ana musulmi waɗanda suke danganta zuwa musulmi waɗanda suka kauce ma tafarki su ne suke halitta alhurma wannan daki an samu da yawa sun yaƙi ka'aba akwai waɗanda suke karamita wanda suka zo suka yaƙi ka'aba suka kwashe dukiyar da take ciki hatta da wannan hajarul aswad wanda ake cewa wurin shan nono suka sace shi suka tafi da shi kasarsu sai bayan shekara da shekaru sannan suka zo da shi wanda jama'ar da suka kashe a nan allah kaɗai ya san iyakarta to kasancewar a nan manzon Allah yake ba da labarin cewa wata jama'a wata runduna za ta tafi domin ta yaƙi ka'aba shi ne a nan manzon Allah sai yake cewa fa yuksafu bihim amma za a kisfi ƙasa da su ma'ana gaba ɗayansu Allah zai juyar da ƙasa da su a hallakar da su wanda sai sun fita dokar daji kafin su isa gaba ɗayansu Allah zai hallakar da su ba za su kai labari ba wanda mana ya yi ta'alikin hadisin kenan anan hadisi ne wanda yake da dan tsawo to sai ya shigo da wannan hadisi na abdullahi dan abbas wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka anni bihi manzon allah ya ce ka ce ina ganin shi a yanzu da nake ba ku labari manzon allah yake cewa ra'aituhu kenan rajulan aswad mutum ne wanda yake baki dan habasha ne ma'ana dan ethiopia ne afhaj manzan Allah yake cewa mai budadden kwabri ma'ana kwabrinsa an gane ko ko kuma afhaj afhaj din shine mai budadden kwabri kenan kwabrinsa duka a tankwara suke yana da yan kwabri sannan kuma sun buda a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana sifarsa ta uku wato asla cewa mutum ne wanda yake mai sanko gashi baki gashi da yan kwabri sannan kwabrinsa sun buda sifa ta uku kuma sannan yana da sanko manzo Allah ya ce tamkar ina ganin shi a yanzu da nake ba ku labari shine sai yake cewa ya qala'uha hajaran hajara manzo Allah yake cewa zai ruguza Ka'aba wato zai ringa da diga shi a wata riwaya manzo Allah ya ce zai hau samanta burgi ɗaya bayan ɗaya zai ringa cirewa ma'ana yana sare ta sai ya rushe ta gaba daya shine yace ya qalauha manzon Allah yace zai rushe Ka'aba ya tumbuke ta gaba daya hajaran hajara ma'ana dutsi ɗaya bayan ɗaya ma'ana burgi burgi haka zai rusa ta gaba daya kina wannan yana nuna mana alama daga cikin alamomi waɗanda suke na kenan alkiyama shine rushe Ka'aba kamar yadda a wancan hadisi ya gabata manzon Allah yake cewa kiyama ba za ta tabbata ba wato sai ya kai kenan ba a yin haji kenan lokacin da kuma za a daina zuwa haji kenan lokacin da aka rushe wannan ka'aba to don haka kenan matukar ka'aba dai tana nan kenan akwai aminci ga jama'a kenan akwai lokacin da za a ruguza ta kamar yadda malam yayi wannan babi na musamman sannan a wannan riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa yukharribu al-ka'bata zusuwaikataini min al-habasha wani mutum wanda yake mai dan kubri daga cikin mutanen habasha manzo Allah ya ce shine zai rushe ka'aba domin wannan hadisi ya gabata a takaice dai kenan wannan yana nuna mana abu ne wanda yake tabbas domin labari ne wanda yake ta hanyar wahayi wanda abin da zai wakana ne nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari wanda ko wannan alama ce daga cikin alamomin da ke tabbatar da manzancin shi da annabtarsa babu ma zukira fil hajar al-aswad qala haddathana muhammad ibn kathir qala akhbarana sufyan an al-a'mash an ibrahim an abis ibn rabi'a عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك هجر لا تدر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك wato abis ibn rabi'a daga umar allah ikara masa yadda abis yake cewa umar ya zo wajen hajarul aswad ma'ana wurin shan nono faƙabbalahu umar sai ya sanya kansa ya sumbanci wannan dutse faƙala sai umar yake faɗa ga jama'a ya ce inni a alamu annaka hajar ya ce lalle na san dai kai wannan dutse ne la ta durru ba ka cutarwa wala tanfa kuma ba ka amfanarwa sai ya ce walaula anni ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltuk ya ce wallahi ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ka Umar ya ce wallahi ba zan sumbance ka ba Umar ya yi wannan magana ba dan komai ba dan ya kakkaɓe ma jama'a wani abu wanda yake bulbudi wanda yake na maguzanci domin mushrikai da suke bauta ma gumaka a jahiliya suna da itikadin cewa gunki yana janyo amfani yana ije cuta kenan dan kada mutane su yi tsammanin cewa shi wannan dutse da ake sumbanta cewa zai janyo ma mutum amfani ko ya ije masa cuta a umar yake cewa wallahi na tabbatar da kai dutse ne wanda baka cutarwa kuma baka amfanarwa yace ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar kai ce wallahi ba zan sumbance ka ba wannan na tabbatar mana cewa duk abin da aka shar'anta mana na ibada ko da ba mu gane ba mecece hikima iya abin da ya zama wajibi a kanmu shine mai kauya kamar yadda a nan umar mi ya kai shi yake sumbantar wannan bakin dutse kasancewar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbantar shi amma ya tabbatar da wannan dutse bai ya janyo amfani bai ya ije wata cuta don haka akwai hadisai da dama waɗanda suke nuna matsayin wannan dutse illa kasancewar galibin su basu inganta ba illa kasancewar akwai hadisi sahihi wanda ke nuna cewa duk mutumin da ya sumbance shi domin kadaita ubangiji subhanahu wata'ala to wannan dutse zai ba da shaida a kan shi a ranar kiyama ma'ana wannan dutse zai zo a ranar kiyama ya yi furci ya tabbatar da cewa wane dan wane ya sumbance ni don haka shi wannan dutse an sunanta mana sumbantar shi a lokacin da muke tsawafi a wannan lokaci ne sumbantar shi ya zama ibada amma in ba a wannan lokaci ba sumbantar shi ba ibada ba ce haka kawai ka je ba dawafi ba kake ka sumbanci wannan dutse bai ya dacewa don haka in ka samu damar sanya kai ka sumbance shi ka sumbanta idan jama'a sun yi cunkoso ba ka iya sanya kanka za ka iya dora hannunka a kan shi in ka samu dama kenan sai ka sumbanci hannun in wannan dama ma bata samu ba bata samu ba daga nesa sai ka yi nuni zuwa gare shi idan ka yi nuni amma ba maganar ka sumbanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar hajjinsa ta ban kwana lokacin da ya zo da wafi jama'a sun yi ta taro ya yi taro mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi dawafi a kan raƙuminsa mazan Allah idan ya zo daidai wurin nuni yake yi da haka in kai nuni kenan ba za ka sambanta ba sai dai in ka ɗora hannunka ne za ka sambanci hannunka in so samu ne dai mutum ya saka kai shi amma kasancewar ɗora hannun ma a yau in har ka ce sai ka ɗora hannunka to sai ka ɗau zunubi saboda za ka ture jama'a wuri ne za ka ga mutane saboda tsabar jahilci suna tunkudar juna wanda kasancewar addinin Allah sauki gare shi in har baka samu kasa kanka ba za Allah ya ce to ka dora hannunka in baka samu dora hannu to daga nesa kai masa nuni nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi الله يغفرت لنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك